نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake haduwa a ainihin wato wannan dare na ah, talata daren 29 ga watan ainihin wato goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin sulamul usul آه، إلى علم الأصول نا الحاف- حافظ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله مالك يقاوش رجال الجنة. كي يدعيك. نعم زام تاشي بيتي ندري دا تمانين دا شدا أكراتون قوم شابيو قال الناظم رحمه الله وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسير ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علوهم و... علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بال... للنيكو وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوآت والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت سحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمائل طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عي- بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم سالي نعم malam ya ce wa billiqa wal ba'thi wan nushuri daga cikin dai ma'anar imani da ranar al'akhira yawmil akhir shine yin imani da alluqa ko alliqa ranar haduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar ah, haduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala inda yace yawma yalqawnahu ko eh, ranar da za su hadu da ubangiji wal ba'thi da kuma ranar da za a tayar da mutane daga cikin kaburbura yawmul ba'th fa hadha yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la tash'ur la ta'lamun ku wan nushuri ranar da ake ainihin wato tattaro mutane ranar da su- ake tattaro mutane a tara su ainihin wato a filin alkiyama wa bi qiyamina min al-quburi kuma kai imani da tashin da zamu yi daga cikin kaburbura thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun ghurlan haka za a tashi ghurlan a babu babu kaciya kowa da loba hufatan aka za tashi babu takalma jam'u hafin kowa zai tashi babu takalmi kajaradin muntashir kai ka ce ƴaƴan fari ne masu watsuwa aka za a taso ranar alkiyama wanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta ta da haka babu mai tu- mai tufafi a jikin shi tsirara kowa zai tashi yanda aka haife shi babu lo- babu kaciya babu takalmi kama bada'na awwala khalqin nu'id dana na Aisha na sallama ya faɗi cewa za a tayar da kowa a wannan yanayin tace ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd yanzu ya rasulullah maza da mata sashin suna kallon sashi a wannan yanayi na sallama ya ce al'amuru a'zamu min an yuhimmahum dhalika ai lamarin ya fi ƙarfin ma hakan ya shiga cikin tunaninsu har ka iya gane namiji ne a kusa da kai ko mace ce a kusa da kai baka kiɗimu ba tukuna to firgicin ranar alkiyama ya fi ƙarfin har ka iya tuna waye a kusa da kai ya kulu zulkufrani za yawmun asir wanda yake kafiri zai ce wannan yinin yini ne mai tsanani ya kulu kafiru hadha yawmun asir ya kulu kafiruna hadha yawmun asir ko kafirai za su ce wannan yini yini ne mai tsanani shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ainihin wato alal kafirina ghairu yasir shi yinin nan ba mai sauki ne akan kafirai ba amma su mu'mine Allah ta'ala yakan amintar da su la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wa hum min faza'in yawma idhin aminun Allah ce su game da tashin hankali da firgicin wannan rana amintattu ne Allah ka amintar da mu wa yujma'u al-khalqu li yawmil fasli za a tattara halittu domin ranar raba gaddama ranar raba haƙoƙi ranar raba rikici ranar fayyacewa ranar da Allah ta'ala zai yi hukunci jami'uhum dukkan su ulwiyuhum was-sufli da wanda yake duniyar sama da wanda yake duniyar ƙasa da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi duka za a tattara kowa da kowa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa kowa zai zo a ranar fi mawqifin a wani gurin tsayuwa wanda yake jillu fihi al wato masifa za ta yi girma a cikinsa jalla ya jillu yani azuma ya azum al-khatabu hiya al-musiba wad-daha masifa da, da wato ainihin rikicin da ke bujirowa kwatsam alkhatub wa ya'zumul haulu ban tsoro zai yi girma bihi a wannan guri wal karbu bakin ciki zai yi tsanani zai yi girma wanda ba su bi Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ka aminta da mu wa uhdiru lil ardi wal hisabi za a bujiro da bayi saboda za a kawo su lil'ardi don abujiro da su gurin wato ainihin sakamako wal hisabi domin sakamako wan kafa a ta'ala ikul an sabi duk wata alaka ta dangantaka za ta yanki fa'iza nufi hafi suri fala an saba bai na hum yau ma'izin wala ya ta sa'alu faman thakulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون دك دو wata dangantaka a ranar za ta tsinke za a cira ta in kaga dangantaka an tuna da ita 'yan uwantaka abota zamantakewa an tuna da shi to wannan sai a cikin gidan aljanna al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masu takawa su wannan abota da taku ta addini za ta ɗore har a aljanna da izinin Allah fa'aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qala qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idha mitna wa kunna 'idhaman wa rufa wa 'idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قلنا يان الجنة كينا لك كيما الجنة وانقطعت علائق الأنساب دوة علاقة تدنغنتكا تاينكي وارتكمت سحائب الأهوالي nan ne fa giragizai na ban tsoro za su cincurndo a guri ɗaya irtakam mana ku za su yi gosulo za su yi turereniya saha'ib jam'in as-sahab girgije al-ahwal jam'in al-haul shine al-shay'u alladhi yukhafu min abun tsoro ce giragizai na ababan tsoro yana nufin sinki sinki sinki sinkin abubuwan tsoro suna da yawa a wannan rana wani ajamal balighu fil maqali sarkin surutu a rana zai kasa magana albaligh mai iya magana rana in ajama sai ya kasa iya ta'abiri ace fulanun fihi ujma yani la yuhsinu ta'bira wal kalam bai iya zan bai iya zance bai iya fahimtar da muta to wanda yake mai zalaka mai iya magana ranar alkiyama zai kasa cewa komi domin har mala'iku ba su iya cewa komi sai bayan wa sai Allah ya musu izini la ya takallamu na ainihin wato yau ya kuma ruhun mala'ikatu saffan la ya takallamu na illa man azina lahun rahmanu wa kala sawaba wa'anatil wujuhu lil qayyum duk fuskokin mutane za su kankan da kai su rusuna zuwa ga tsayayye rayayye Allah subhanahu wataala waqtussa min dhi zulmi lil mazlumi wanda yayi zalunci za a rama ma wanda ya zalunta a wannan ranar za a yi kisasi in mutum yana ji ya isa ka ce mai Allah ya isa ya ce maka da bi isa ba zai yi dan duma da ka zai nuna mai shi isa shi ne wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab Allah ya isa nauyi gare ta mal kar ka sake mutane su dinga ma Allah ya isa ai mutumin da ya ce Allah ya isa wato ya yadda ma yana da Allah ko to ai ko Allah zai nuna mai ya isa din da kake kiyaye haƙƙin al'umma wasawatil muluku lil ajyadi sarakuna za su yi daidai da sojojin su da rundunonin su waji abil kitabi wal ashhadi za a zo da littafi wanda ya rubuta ayyukan bayi ga baki daya wal ashhadi za a zo da shaidu na daga cikin mala'iku da za su yi shaida ƙasa za ta yi shaida sama za ta yi shaida komi zai yi shaida har da gaban mutane wa badati sau'atu wal fada'ihu a ranar ne miyagun ayyuka za su bayyana da kayan kunya ranar ne wasu za su ji kunya Allah ka raba mu da kunya duniya da ta lahira wabtuliyatu hunalika sara'ir a ranar ne za a bankado sirrika wa husila ma fi sudur ku da abin da ke boye an burne shi a cikin kirjira na Allah zai bankade shi yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya laciran da za a zo da ku ba abin da zai boyi daga gare komi zai fito fili wan kashafa al makhfiy fi dhama abin da yake boye a cikin kiraza cikin zukata shi ma zai bayyana zai zai kwaranye ya bude wa nushrat sahaiful a'mali za a yada takaddun ayyuka wani ya dauka da dama wani ya dauka da hagu tukhadhu bil yamini wash shamali za a dinga karban takaddun nan da dama ko da hagu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi aha ba ita ba ta cikin fa yaqulu ha umqra'u kitabiya haqqa ko وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي كان وأما من أوتي كتابه وراء ظهره شني فسوف يدعو ثبورا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة هرزوا قرشي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كي كاجدا دنك أدونيا كاغما وكانوا يسرون على الحنث العظيم أنا وأزكاك توبا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون التي قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى يوم limiqati yawmin ma'lum da haka haka al'amuran su akwai al-muqarrabuna ko sune wa'annan da Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa fi ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im wadanda suka kasance as-sabiquna as-sabiqun akwai ashabul yamin ko sana akwai ashabu ash-shimal to za a raba wannan takaddum ubali man ya'khudhu bil yamini ma dalla lale maraba ga wanda ya ɗauki takardar shi da hannun dama duba ya tabbata cewa sunan wata itaciya ce a aljanna nan ce duba ta tabbata ga mutum ya'ani aljanna ta tabbata gare shi Allah ka ba mu aljanna kitabahu wanda zai karbi littafin shi da dama bushra bi hurin aini ana mai albushri da hurun aini wato rantsatsin matan nan kerarru wanda Allah ta'ala ya tanade su domin bayan shi na kware musamman tunda anan duniya an ce ka dinga kaura ido ko kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum to za a yi ma tukuici da wanda su fihinna kasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan Allah ce ka annahunnal yakut wal marjan amma sai ka ba Allah an ka biya wa'annan kazaman na duniya ana nufin wanda ba su halatta gare ka ba to ba kai ba waɗancan tsarkakakkun eh azwajin mutahhara da Allah ya ce a ranar gobe alkiyama daga inda mutum shi yana ganin shi dan ci da da buri ne dan ai maza maza dan oya oya ne shi ba zai iya jinkiri ba to manista ajala shay'a qabla wuqu'ihi hurima madha uqiba bi hirmanihi ko duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi yayi to sai a ce an hana mai shi yana ganin shi lalle shi ya ji dadi a duniya sai Allah ya ce ba wan ba wan karatun dan kama ba duniya ba lahira amma an kai hakurin wahalar duniya sai ka samu jin dadin lahira walwailu lil akhidhi bishimal wanda ko ya karbi takaddar shi da hannun hagu ya shiga uku wara'a zaharin zai karbe shi ta bayan bayan shi a fasa bayan a bashi lil jahimi sali kuma zai kono a cikin wutar jahim Allah ka kare mu daga jahim za mu bar shi haka insha Allah saboda wani uzuri za mu tashi wal waznu bil qist fala fala zulma wala yu'khadhu 'abdun bisiwa ma amila subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله